الدرس الثالث درس من أكو حكم علم التصوف حكم في علم التصوف والعمل به بأيدي بشيء وبيان أسمائه لكما بيان سنعيسى سؤال تنبيه ما حكم علم التصوف والعمل به menene hukuncin ilimin sufanci da aiki da shi jawab ansa ilimin tasawufi ilimin sufanci fardu kifaya fardu farilla ne na kifaya wal amalu bihi aiki da shi fardu aini farilla ne na dole لقوله تعالى قد أفلح من زكاها saboda faɗan Allah maɗaukaki hakika wanda ya tsarkaka ta ya rabauta wa kada khaba man dassaha hakika wanda ya tsumutse ta ya tafi saboda wannan ya zama tufar du'ai su'al tambaya kam asma'u ilmi tasawuf sunaye na ilimin sufanci nawa ne jawab ansa asma'u ilmi tasawufi sunayen ilimin sufanci kasiratun da yawa ne min ha daga cikinsu ilmul ubudiyya ilimin tsantsar bauta wa ilmu tazkiyatin nafsi ilimin tsarkaka rai wa ilmul ihsani ilimin ihsani wa ilmu zuhudi ilimin zuhudu wa ilmul ma'arifa ilimin ma'arifa tsantsan sanin Allah wa ilmin riqaq ilimin riqaqi wa ilmin akhlaqi da ilimin halaye wa ilmin fakri da kuma ilimin fakru shine talauci ana nufin komawa ga Allah zai zo a nan gaba duk bayani su'al tambaya alimna ma'anar ubudiyya mun san ma'anar ubudiyya wa tazkiyati nafsi ba mun san dake ba su'al tambaya alimna ma'anar ubudiyya mun san ma'anar ubudiyya daga baya وتزكية النفس ذا ترك كريم وما معنى الإنسان منين يكون معنى الإنسان جواب أنت الإنسان إنسان أن تعبد الله كبوت وألا كأنك تراه كاشي كي كان جننك فإن لم تكن تراه إذا بك كسن شي كان جننك فإنه يراك to shi yana ganinka kama fil hadisi shari kama a cikin hadisi wanda yake da daraja su'al tambaya kai su a'budullaha ta yaya zan bauta wa Allah ka anni arahu kamar ina ganin sa aw muqinan ko ina ne yaqinin bi annahu yarani shi yana ganina jawab ansa ku an ta'budu Allah shine ka bauta wa Allah bi huduril qalbi da halarta zuciya wa khushu'iz zahiri da kuma kaskantar zahiri bila tafakkurin ba tare da tunani ba wal da waiwaya ila shay'in zuwa wani abu siwahu waninsa. su'al tambaya ma ma'anar zuhudi menene ma'anar zuhudi jawab ansa az-zuhudu zuhudu Allah yarka na kalbuka ila duniya kada zuciyarka ya karkata zuwa duniya da Allah ha garu fana'i saboda ita duniya gida ne na karewa la daru baqa'i ba gida ne na wanzuwa ba qala ta'ala Allah madaukaki ya ce fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya kada ku sake rayuwar duniya ta rude ku wala yaghurrannakum billahi al-gharur kada ne rudarwa ya rudar ya rudar da ku daga Allah mai mutarwa shi ne shaidan su'al tambaya hal yunatu da kasbu zuhuda shin nema yana kore zuhudu ne jawab ansa la yunatu da kasbu zuhuda nema baya kore zuhudu idza kana halalan tayyiban idan abin da ake nema halal ne tsarkakakke diniyyaci nusrati din da niyyar taimakon addini wa fuqara'il muslimina da talakawan musulmai wa khidmati salihina da yi wa salihai hidima jawab ansa madalilu ala zalika menene dalili akan haka jawab su'al tambaya madalilu ala zalika menene dalili akan wannan جواب أنت الدليل على ذلك دليل أكن ونن قوله تعالى فلا ألا مدعوكتي قل كجاء مسو من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وانين يهرمت كائن أدم ألا ودن يفتر وباينسا والطيبات من الرزق da abubuwa daɗaɗa na arziki ka gaya musu wa ya haramta kul ka gaya musu hiya lillazi na amanu fil hayati dunya su din na waɗanda suka yi imani ne a cikin rayuwar duniya kari ta ta yomin kiyama a gobe kiyama kuma ta su ce tsofanciya su'ar tambaya ma ma'anar ma'arifa menene ma'anar ma'arifa jawab anta ma'anar ma'arifa ma'anar ma'arifa an ta'rifa Allah ta'ala ka san Allah madaukaki mukinan kana mai yakini bi annahu huwa al-haq shine gaskiya shine kat ka annaka tarahu ka ce kana ganin sa fi kulli hali a cikin kowanne hali su'al tambaya ما علامة معرفة الله تعالى ميشيشي علامة سلم الله مدوكتي جواب أنت علامة معرفة الله تعالى علامة سلم الله مدوكتي أن لا تعبد إلا الله كرك بوتا وقومي كي الله وأن لا تستعين كرك نيتي مكو إلا بالله سيأبو الله وأن لا تسأل karka yi roƙo illalla sai Allah, wala ta fika kada ka amince illa billahi sai da Allah, fi sirri wal alaniya cikin sirru da bayyane wal yusri wal usri cikin sauƙi da kunshi. Su'an tambaya majalidu ala zalika menene dalili akan wannan jawab ansa الدليل على ذلك dalili akan wannan kaunuhu ta'ala fadan Allah madaukaki iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimako a gunka wa kaunuhu sallallahu alaihi wa sallama da fadansa mai tsira da amincin Allah za ta alka in za ka yi roƙo fas'alillah ka roƙi Allah wai zatta anta in za ka nemi taimako fasta'in billah ka nemi taimako a Allah rawahu Ahmad Ahmad ne ya rawaito su'ayar tambaya ma ma'anar riqab menene ma'anar ar-riqab jawab ansa ma'anar riqab ma'anar ar-riqab iktifa'ul abdi wadatuwar bawa da khafifin min al'aishi da rayuwa mai sauƙi liyatafarraga lil'ubudiyya saboda ya samu faragar tsantsar bautawa Allah su'al tambaya limasunni ya tasarrufu da ilmin rikon don me aka kira sufanci da ilimin rikati jawab anta sunnina tasarrufu bi zalika an kira sufanci da haka لأن الرفاقة تبدا لو كان رأيوان صوتي من أبواب التصوف لنا لجسكين داد سلطيشي سؤال تنبرا ما دليل على الرقاق ما الدليل على الرقاق كساء الدنام ما الدليل على الرقاق منين دليل أكمل ɗaukan rayuwa mai sauƙi jawab an sa addalilu ala zalika dalili akan haka kauluhu sallallahu alaihi wasallama faɗansa tsira da aminci su tabbata a gare shi laisa da gina an kasratil arab wadata baya daga yawan tarin kayayyaki walakin gina wadata ginan nafsu ita ce wadatar zuci a wabu bukari bukari ne ya rawaito fi kitabin rikafi cikin littafin rikafi su'ad tambaya ma ma'anar akhlaq menene ma'anar al-akhlaq jawab أنت الأخلاق الأخلاق حالة هي الأهوال الحسنة سوني حالة كاوة هي الأهوال الحسنة الحميدة سوني حالة كاوة أدينه كالجوج كمر توتا والعدل دا عادلشي والصبر دا حقوي والشكر دا godiya wasidiki da gaskiya wal amanati da riƙon amana wa ta'affufi an su'alin nasi da kamewa daga roƙon mutane wa zuhudu fi ma inda hun da gujewa abin da yake gunsu wa tawakkuli wa tawakkuli ala Allah da dogara akan Allah wa ghairi dalika da wani haka من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهالة ما يتم ألا صلى الله عليه وسلم سؤال تنبايا ما الدليل على الأخلاق منين دليل أكن حالة جواب أنت الدليل على ذلك دليل أكن هكا قوله تعالى فدن ألا ملوكتي وإنك لعلى خلق عظيم kai kana kan wani hali mai girma yana gaya wa mahaifi kai kana kan wani hali mai girma wa qawluhu ta'ala da faɗan Allah madaukaki fa bima rahmatin min Allah binta lahu saboda rahama da take gun Allah kake tausasa musu walau kunta fazzan da ka kasance abinci galizal kalbi mai taurin zuciya don faddu min haulika da mutane sun watse daga gefenka fa'afu anhum ka musu afuwa واستغفر لهم كلمة مسجافرة وشاورهم في الأمر كشاوشيس شكل نمري فإذا عزمت أما إذا كينيا ين أبن فتوكل على الله كدوغارا كان الله إن الله يحب المتوكلين الله ينصن ما في دوغورو سؤال تنبايا لما سمي التصوف بعلم الأخلاق don me aka kira sufanci da ilimin halaye jawab ansa sunniyar tasawufu bizalika an ambaci sufanci da haka لأن الأخلاق سبب هذا من أبواب علم التصوف ينا لقشين باب علم التصوف سؤال كم بايا ما معنى الفقر منين معنى الفقر تلوشي لغة على رأسي واصطلاحا دا استلاد المعلمين جواب أنت معنى الفقر معنى الفقر لغة العربي ضد البناء كيشيا وداتا نعم واصطلاحا أظن علمي افتقار الأرض إلى الله بكاتور باوى زواج الله في كل لحظة في كون كفتاوى في كون كفتاوى لأن الخلق سمد حاليتو كلهم gaba su inda layi a wajen Allah fukara talakawa ne da kaulihi ta'ala saboda faɗan Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu ya ku mutane antum fuqara ila Allah ku gaba ɗaya talakawa ne zuwa ga Allah نعم ko mabukata ne zuwa ga Allah wallahu huwa al-ghaniyul hamid Allah shine kadai mawadaci abin godiya wannan shi ne darasi na uku shi ne darasi na uku cikin wannan darasi za mu iya yin bayani akan za mu iya yin bayani akan wasu kalmomi da suke bukatan bayani bayan mun fassara su yadda ake so أفسر wannan darasi yana da muhimmanci sosai domin da shi ne mutum zai fahimci ilimin sufanci shi ilimin sufanci ka karance shi a ilmance din farko kifaya ne abin da ake cewa farko kifaya shi ne in aka samu malami guda ɗaya a garin da masu ƙwararre a ilimi a ilimi kusan shi kenan ya wadata ba dole ne kowa sai ya ɗan lissafi ya biya karanta kusan shi ba shi ne ake cewa farko kifaya an samu wasu su sun iya wasu kuma shi kenan ya sauka su amma ka yi aiki da abin da sufancin yake kunshe da shi dole ne abin da ya sa aka faɗi haka wani yakan iya ɗaukar sufancin practically a aikace kawai نعم amma bai taba karanta wani littafi da sufanci ba za ka same shi da gaskiya za ka same shi da rukun amana za ka same shi koyon cikin ibada za ka same shi da halaye na kirki duk abubuwan da ake cewa sufancin za ka same shi a tattare da shi amma ni bai taba ɗaukan wani littafi ya karanta ba wataƙila zama da sufaye koyi da su to da wannan ne kawai shi ya ɗauki sufancin practical نعم kamar da yawa daga cikin usulubin magabata iyayenmu da kakanninmu kenan نعم su ba ta ɗauko littafi su karanta wa mutane sufanci haka a yarance نعم amma zama da su ɗin zai sa za ka ga duk waɗanda suke tare da su kawai sufaye ne الله to shi yasa aka ce ka karance shi a littafi a ilmance din fardu kifaya ne نعم amma ka yi aiki da abin da sufancin yake kunshe da shi din dole ne akan kowa me yasa ya zama to farko ainihin dole saboda babu tsira sai da wannan ba zai yi ka tsira ba sai sai da wannan نعم sannan kuma sunayen nan sufa- sufanci yana da sunaye ashirin da wuri kai ko ko talatin نعم yana da sunaye da yawa نعم domin haka a nan aka ambaci wasu daga cikin waɗannan su- wasu daga cikin waɗannan sunaye shi ne ilimin ubudiyya ubudiyya san tsarkota kamar yadda muka zo muka fassara muka fassara daga baya shine ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da gangan jikinka da zuciyarka a haɗaici ne duk mutumin da yake sallah misali ya yi ruku'i ruku'in nan ya yi ne da gangan jikin shi to in ya kasance zuciyarsa ma ya yi ruku'i to wannan yana cikin ubudiyya ce zuciyarsa ba zai kasance ya yi ruku'i ba sai ya ɗauke tunani a zuciyarsa baya tuna gida ko abokanansa ko sarkokinsa a lokacin da yake cikin ruku'i hakan harshen da yana karatun ƙur'ani yana tunanin wasu harkokinsa a waje to wannan ma shi ma ba magana ubudiyya ce saboda harshensa ne kadai yake karatun ƙur'ani zuciyarsa baya karatun a ubudiyya ana so zuciya da gangan jiki suna haɗuwa a duk ibada ta a duk lokacin da za ka ji kana wata ibada kana tunani a ciki to wannan har yanzu baka samu ubudiyya ba sannan ubudiyya shine ba ibada da farallai kadai ba abin da ya kasance farilla da nashida wani sunna kai abin kan ɗaya ne saboda menene saboda mazdarin su wanda ya ce ka yi ɗin ɗaya ne malaman su ne suka suka rarraba su suka ce ma wannan farilla ne wannan sunna ne wannan bita ne a ina suka fito abun Allah da mazun ka to abu Allah ya ce ka yi ka ce wannan dole ne ka yi ka ce wannan ai ba dole bane ka watsar to wannan ma ba ubudiyya duk abin da aka ce ma wannan nafila za ka kula da nafila yadda kake kula kake kula da farilla shi ne sufanci kenan zuciya da gaɓoɓi su haɗu a kowace ibada ubudiyya sannan kuma karka ware a ibadu kace waɗannan farillai farillai da waɗannan musahabai ne ko kace wayoyin nan haramun ne zan bar su wayannan makruhi ne to duk waɗannan tafafil ɗin malaman fiqh ne suke yi amma ka duba za ka ga a ina abubuwan suka fito to saboda haka wannan shi ake cewa ubudiyya ke da tsantsar ibada asali akwai ubuda akwai ubudiyya tukuna ibada in aka ce ubuda ɗin shine zuciya da gangan jiki da ruhi da haɗu a kan ibada shi ne rubuta wannan bawon da yi sai yi sai siddiƙi ko kuma annabin Allah saboda shi mutum ordinary hakan ruhin sanma bai san inda yake ba balle ya hada ruhin da zuciyar da gangan cikin akan ibada yanzu ina ruhin ka yake to shi wani ubuda ubuda sai annabawa da siddiƙai siddiƙan ma ɗaya ɗaya ku sannan akwai ubudiyya shi ne tunda ba za ka iya yin ubuda ba ka nasarta kanka zuwa ubuda da shi ne ubudiyya kenan shi ne ka haɗa zuciya da gangan jiki a duk ibadar da kake yi ba wai kawai gangan jiki kadai ba su kwai suna ganin cewa bauta wa Allah da gangan jiki kadai din munafirci ko kuma yi wa Allah rayin kunya ne ba ka gangan jikirin abu ne wanda ba shi da kima ba shi da daraja sai ka dauka ka ba wa Allah ruhi da zuciya abu mai kima da daraja ka ba wa kanka misali kana sallah kana tunani da zuciyarka zuciya ta fi gangan jiki kana sallah da gangan jikinka sai da za ka san ruhi ko zuciya sun fi gangan jiki gangan jikin mutum yana mutuwa za a ɗauke shi a sa cikin rami cikin kwanaki kaɗan ya riƙe ruhi kuma ko ya mutu ma yana na ruhi to abu mai kima mai daraja sai ka ba wa kanka ka shi kake uzuri kanka abin da yake najasa makomansa najasa ya kuma ka dauka ka dinga ka dinga bautawa Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ka zo ka hada nasu kuɗi da farillai duk da yana wajen ka kawai shi ne aka tambayi shi maulan mushaj ibrima wani da ya rubuta shi da sa asiri da aka tambaye shi wani zai ce mishi menene hukuncin wanda ya yi sallar isha amma ba ji shafi da wuta sai shi jibirin ya ce zai rama ya ce to menene hukuncin wanda ya yi sallar asuba bai yi raka atul fajr ba ya ce shi ma zai rama to sai mutum ya yi dan tun haka ma'ana yana ganin ai sunna ne ai musahabi ne ai ba rama shi ne ce kai ko bayan shekara ɗaya ne ka tuna ba kai ba sai ka rama ce duk mutumin da yi sallan isha bai yi shafa'i da wutari ba ba yi da sallar isha duk wanda ya yi sallar asuba bai raka su da shi ba yi da ba yi da sallar asuba wannan fatwa ne da kai ba na shi ba ne wanda zai shi mai wannan sunna ne wannan musahabi wannan shi ake ce ubudiyya mun kana bauta wa Allah yadda muka turanta a yanzu da mutum jiki da zuciya a haɗe na jiki da farallai to a nan ne an ta abu da zaha ka anna ka tara ku ne shi amma mu gaba da yanzu ba ubudiyya muke da muna yin ibada ne to wannan shi ne ubudiyya shi kuma ta ziki wasu na sun yi gaya mun yi bayani a kansa daga baya shi ne duk wani dattin zuciya na rai ka fitar ka cire duk wani dattin zuciya na rai hudurul kalbi hushu'ul zahir ka kasance zuciyarka kasance da ta halarto gaɓoɓin ganjikin kuma sun yi shi yasa sahabbai a lokacin da suke yin sallah mashi ya cako a jikinsu ba a cirewa sai lokacin da suka shiga sallah in sun ce Allah akbar ya zo a cire mashi ba san an cire ba ba san an cire ba lokaci sannan kuma ma'arifa ma'arifa sannan zuhudu shi ne kada abin duniya ya zauna a ranka kada abin duniya ya zauna a ranka amma kasancewar kamar da shi abin duniya wannan baya hana ka zama sun jari amma duk lokacin da abin duniya ya shiga zuciyar ka to shi kana wannan lokaci za ka rabu da wani akan wanda bayanin zai zo a nan gaba sannan neman halal baya kore gudu a ce ba a samun dan kasuwa mai gudu ko sarki mai gudu ko mene ne sana'a mai gudu ba ma samun ba a samun cewa inda yana da gudu ai da ba zai karfi sarauta ba da ba zai kasuwanci ba da ba zai sana'a ba to shi gudu ba wai kuɗi ko harka ko kasuwanci ko mulki ba shi ne ba abin ya zauna a ranka to shi ne ka rabu da zuhudu kenan amma dan kasancewa abin yana hannunka to ba zai hana ka zuhudu ba to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibatin min rizq ya musu waye ce abubuwan ado na kuɗi da mulki da abubuwan nan waye ce waye ce Allah ya haramta su da abubuwa tsarkaka na halalin arziki waye waye ce Allah ya haramta sai ce su din iya lillazi na amanu fil hayati duniya Allah ya kawo su ne ma saboda waɗanda suka yi imani mulai dan su aka kawo kayan jin daɗi da dukiya da waye din duniya kafirai sun suna cin albarkacin su ne a gobe kiyama kuma khalisa ta yawmul kiyama ko khalisa ta yawmul kiyama wato nasu ne na su kare a duniyan don su aka kawo kuma kafirai suke suke amfani da shi domin haka idan ka nemi abin duniya ko sarauta ko kuɗi ko sana'a saboda taimakon addini taimakon talakawa yi wa bayan Allah salihai hidima to kuma abin baya ranka kai a hannunka ka mallaki abin to wannan ba zai hana a ce maka kai kana da su ba ma'arifa aka ce ma'arifa da hakika abu guda ɗaya ne bayanin su zai zo shi ne kasan Allah subhanahu ta'ala kana yaƙini shi ne kat in ka san Allah kana da yaƙinin cewa shi ne kat duk wani abin da ba shi ba kane kane ne bayi da garanti bayi da tabbas akwai shi da babu sa duk ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya wannan shi ne ka samu ma'arifa kenan a wannan lokacin kuma koyaushe kana shi'urin Allah ne kawai kana jin kana tare da shi inna zalika bi anna Allah huwa al-haqq kana inna dalili yake cewa ala kulli shay'in ma qala Allah batil duk wani abin da ba Allah bane to kuna ganin abin akwai shi ne amma babu shi kawai shi ne ma'arifa sannan kuma alamar kasan Allah shi ne in bukatu suka taso maka to Allah kaɗai za ka koma ka roƙa kada wasu bukatu su jiro maka ka je ka roƙi wajen Allah to baka san Allah ba ne ko idan kana son neman taimako abun Allah kaɗai za ka je ka roƙi shi sannan kuma ba za ka amince da kowa ba cewa wannan abu wai wani shi kat ne babu a tare da kai ko abu kaza shi kat ne babu tare da kai ba kat din Allah subhanahu wa ta'ala ne shi wannan shi ne ake ce ma ma'arifa shi kuma rikatu jam'i ne na rafiq wasu malamai suna cewa rifa kamar sayyid bukhari kitabu zuhudi burrikaki wasu malamai suna cewa arraka'i a sahihu muslim kitabu zuhudi warraka'i in suka ce a rikab jam'i ne na raqiq kamar da zaka ce karim jam'in sa kiram karim kiram raqiq rikab sannan raka'i kuma jam'i ne na raqiqatu meta kamar da zaka ce karimatu jam'in sa kuma kara'in kamar wannan so malaman idan kaga sun ce arzika shi ne kamar yadda muka faɗa a nan rayuwa mai sauƙi ka wadatu da shi ya ishe ka domin ka samu faraga da lokaci isasshe na bautawa Allah subhanahu wa ta'ala shi ake cewa arzika misalin sa sabon manzo sallallahu alaihi wasallama suna rayuwa kullum a kan dabino kwaya biyu da safe za su ci dabino kwaya ɗaya su watsa ruwa yamma su ci dabino kwaya ɗaya su watsa ruwa kawai kaga wannan ya raka dubu yake so ba zai rana ɗaya ba so da jikin ba a nauyi kai akwai wa'anda kamar yadda abdullahi bin amr bin as ya rawaito mana hissar wata tafiyar su yake cewa amirinsu yake iya datsa da biyu ɓari biyu ɗaya ɓari ya ba wa ɗaya ɗaya ɓari ya ba ɗaya da yamma mai da biyu ɗaya ya datsa shi biyu ɗaya ɓari ya ba ɗaya ɗaya ɓari ya ba wa ɗaya haka suka je suka yi jihadi suka dawo wani shi ake su arzika kenan ɗaukar rayuwa da sauƙi in akwai oho in da oho abin da akwai shi a lokacin ka yi amfani da shi abin da babu karka nema wanda shi ake cewa arzika domin in ka tara abinci ka ci wannan ka ci wannan ka ci wannan ka maganin gada fa babu sannan maganan tausayi babu wani mutum da zai ci ya koshi ya ci mai daɗi ba zai tunka yawa waɗanda ba sa suke cikin wani hali ba wannan zagi shi za ka ga cikin sayar bukari za ce ma kitabun zuhudi wa rikaki ko cikin sayar musulun kitabun zuhudi wa rakaki za ka ga ana tabbatun wannan ɗin to shi ne arrikat kenan arrikat ɗin manzo sallallahu alaihi sallama a imam bukari ya rawaito cikin kitabun zuhudi wa rikaki aisha take cewa يمر هلال ثم هلال ثم هلال لم توقد نار في بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رواية لثلاثة أهلة wata zai zo ya wuce wani watan ya zo ya wuce wani watan ya zo ya wuce watanni guda uku cikakke ba a fura wutan abinci a ɗakuna ko gidajen matan manzo sallallahu alaihi wasallam ba za ka ga hayaki ba wai amma a yanzu ba zama ya shi ba a yi tashi su abu da ba abincin ma ba ta kai shi ba kawai ni shinkafa ne misali a jika shi in yi laushi a hambuda a sha ruwa kawai ba ba ta lokaci in hatsi ne a jika shi yi laushi a hambuda kawai ba ba ta lokaci da wani neman gashi neman a sha na wani sau'o'i waye saboda mun mun dauki rayuwar da faɗi kuma mun dauki rayuwar ne saboda samu faragar da kudiya shi ne akwai urwa wa aisha din innarsa ce suna wasa sai ta ce ai yace yace ai khada ma ta'amuku mun yan za ce wata daya wata ji wata ku ku kura wuta gidan gidan ma'aiki ba sai me kuke ci sai ta ce al-aswadani wasu abubuwa guda biyu bakake shine al-ma'u wa tamru aga baka bayanin da azu ne ba al-ma'u wa tamru sha shi da biyu su ba ta rashi to wannan shi ake cewa ar-riqaq kenan ka je ka karanta kitabul zuhud wa riqaq a sayin bukhari ko sayin musulun ka ga abubuwan mamaki yadda za ka rubuta cewa yadda muke rayuwa a yanzu rayuwa ne wanda yake da hatsari kuma dole ne mu samu karancin karancin ibada yanzu karshen babin wannan littafin za su zo mu karanta yadda sufaye magabata suke ibada in ka kwatanta ibadar su da namu to a bambancin su irin rayuwar da suke yi na rikaki mai sauki shi yasa suke samu su ibada da yawa mu kuma ciye-ciye a ci wannan a ci wannan a ci wannan tufafi ma iri iri kala kala kala abubuwan ma wanda ba a bukata da shi a rayuwa mun mayar da shi dole ya ci da zarura wannan shi ne ritasi kenan sannan kuma a kala halaye duk halaye kyawawa na ma'aiki ne a zai salatu wasalam wanda ilimin sufanci ana ce mishi ilimin akhlaq har wani yake cewa a tasawufin kuluk sufanci din kyan hali shi ne sufanci wanda kyan hali din na annabawa magabata da manzanni magabata da siddiƙai da na kowa da kowa asalin kyan hali din na ma'aiki ne alaihi salatu wasalam ya arawa wanda yake da kyan hali shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mishi wa innaka la'ana khuluqin azim duba Allah ne ya kawo inna na tauhidi wanda ba a bukatun sa wajen Allah in Allah ya bari magana ko ba tauhidi haka yake kuma ya kawo lamu wa innaka la ala bai ce wa innaka ala kudukin ba innaka la ala ya ce wa innaka la ala kudukin din da mu ya wadatar mana amma ya ce wa innaka la ala kudukin azim Allah ne azimu ya ce wa abu azimu ya yi abu ne. Sannan za ka gane cewa halayen ma'aiki a nesa salatu salam ba za su kwatantu da halayen wani ba. In kana so ka fahimci wannan shi ne ka duba wani mai kuɗi shahararre kamar yadda irin tsangwafe suka shahara a yau. In shi tsangwafe ya cewa wane mai kuɗi ne, a nan da za a gane harshen da girman da yawan dukiyar da ya da shi to Allah da girman nan na yanzu shi mana tabi'a hal hali na ma'aiki mai girma ne to yaya girman wannan abin yake sallallahu alaihi wasallam shi da Allah yake cewa fa bi ma rahmatin min Allah linta lahu shi a harkan ma'aiki babu tsanantawa ko zagin sa kai murmushi zai ko dukan sa kai zai baka hakuri na tsanantawa shi ne ce wannan sababin rahamar Allah ne saboda shi ma'aikin shi ne rahamar Allah ne amma arsalnaka illa rahmatan rahmatan lil alamin wanda shi ne ma da kansa rahamar to saboda haka yace lin talawwalau kunta faddan larabawan suka ce alfaz shi ne mutumin da mutane suka guje shi saboda munin halitta ka san akwai ɗaiɗaikun irin wani a kowane anguwa ba a rasa ɗaya biyu irin wannan wanda kawai mutane sun guje su saboda munin halitta ba wanda zai mu'amala da su ya ji daɗi ko hankali kwanci irin wannan shi ne ake cewa shi a larabci duk lokacin da ka ga kalima sun yi kama da wata kalma to akwai kamannin ma'ana misali muna da faddu na fa da zal na fa da zal wanda yana nuna a mutum shi kadai to shi kuma faddu faddu na za za babba kuma yana nufin mutumin da ya kadai saka mutane ba sa shi shiga harkarsa saboda shi kadai yake rayuwa saboda munin halinsa mutane ga akwai alaƙar ma'ana tsakanin wannan da shine walau kun tafazzan din kenan ma'ana ma'aiki shi ba fazzu ne kafiri da musulmi da kowa yana so ya mu'amala saboda kyan halinsa da yawa masu musulunta saboda kyan halinsa shi su aka kawo lau din lau kun tafazzan shi ba falsu ba ne kenan saboda ana cewa daudin harsulin kinayi ne inda ka ga an yi amfani da lau abun babu shi inda akwai ba za kawo lau ba shi ba falsu ba ne kenan yake da shi falsu ne wanda mutane suke ki a anguwa ko a gari yake lau fadu min hauli da sahabbai sun wace sun bar gefen ka a zuwa same ka kai kadai sai zai na ɗaya daga cikin alamun mutum yana da kyawawan halaye ka same shi da jama'a ko yaushe saboda jama'a din in sun san mutum yana da mummuna hali ba su da kusa da shi itilan fadunna fa'afu anhum kai musu afuwa daga afuwa hali ne mai kyau mutum ya malai su ka yafe musa wasta bisallahu ka nema musu gafara gun Allah in sun yi zunubi wa shawirhum fil amri kar ka yi wazi da su ka duba girman ma'aiki da hankalinsa da tunaninsa wanda zai iya zartar da abu duniya gaba ɗaya ba za su iya tunawa abin abin ba saboda can hankalinsa amma Allah ya ce kai shawarce su a cikin lamarin amma lamarin da babu azama shi ne za ka shawarce su shi sa ya ce fai za azam ta fata wa kan Allah in akwai azama babu maganar shawara da su sai ga goro da Allah idan babu azama to a wannan lokaci ka shawo su abubakar ne kake gani ya kamata a yi a wannan lamari umar ne kake gani ya kamata a yi ku shawar hun fil amri idan azam ta fata wa kallar Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin wannan shine yasa ake kiran sufanci ilmul riqab sinfi ilmul akhlaq shi kuma fakuru in aka ce fakuru fa ba ana nufin talauci na rashin kuɗi ba kwanci wannan sosai wanda ibn kai jauziya cikin adalci saliki ya yi bayani fa'ida sosai a babi na fako cikin wannan littafi Allah da ya ce wa ahadu sufa kamar da bayani zai zo lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi ba can gaba sai ya ce الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية بكو قاعد يشي والذين ينفقون با الذين يشي كيف يشي تول فقراء كما يأتي للفقراء الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية تلكا وندا سكي كوتد دوك يسو دري رانا a surrance da bayyane. Talaka ne kuma yake kyautar da dukiya. Sannan ne za ka gani a nan taulaucin ba ana nufin nauyin kuɗi ba ne. Domin haka ne ana da suka da na cikin akwai masu kuɗi ɗan kasuwa suka yi watsi da dukiyarsu din suka sa kuɗin a hannun su suna kasuwanci suka zo suka sa riguna su suka haɗe da waɗannan talakawa suke rayuwa hankali kunce. in sun samu su ci in ba samu ba su zauna sai karatun Qur'ani su na shi su. Sannan za ka gane cewa alfukara'u in aka ce alfukara'u ana nufin sufaye ba ana nufin wai dukkan su talakawa ba ne. To domin haka ana nufin kowanne sakan bawan Allah halittan Allah yana da bukata a wurin Allah. In aka yi sakan ɗaya ba shi da wata bukata a wajen Allah ka mutuwa zai. Maganin numfashin da kake shaga ana cewa a sakan ɗaya numfashi abin nan nawa dubu nawa kake shaga a sakan ɗaya. To, a ce akwai sakan ɗin da numfashin nan da iskan da kake shaga abin Allah yake. To, aka yi sakan ɗaya misali ba ka bukatan wannan numfashi ina kake. to shi yasa ka ji ana maganar mai kudi talaka ana maganar mutane ne amma sun Allah kowa talaka ne to shi yasa ku fahimci wannan ma'ana na fakuru افتقار العبد الى الله في كل لحظه لان الخلق كلهم عند الله فقراء ودليل من ذاك جاءنا شيء وسوف الفقراء الفقراء هكذا الفقراء نعم.